بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
وميراث الأب من ولده إذا انفرد مم.
ورث المال كله malam ya ce wa mirathul abi min waladihi wato gadon mahaifi min waladihi daga wajen ɗansa idan ɗa ya rasu ya bar mahaifinsa da rai idan farada idan ya zamanto kuma mahaifin shi kaɗai ne babu wani wanda zai ci gado na wannan yaron in banda shi wannan mahaifin ya zamanto yaron nashi ba ya da ɗa ba ya da ɗan ɗa ba ya da bace ba ya da mahaifiya to warithal mala kullahu to wannan mahaifi yana gajewa dukiya ga baki ɗayanta wato mahaifi akwai gurin da yake ci da asibci akwai gurin da yake ci da farali idan ya zamanto akwai ashabul furud to mahaifi shi ma zai shiga daga cikin waɗanda suke ci da farali amma idan ya zamanto wannan mahaifin ya kaɗaita babu wani wanda zai ci gado a tare da shi to zai ci ne da asibiti idan ya zamanto akwai ashabul furud amma ashabul furud ɗin kowa idan aka bashi raban shi akwai abin da zai iya yin saura na dukiyar to mahaifi zai ci da farali sannan kuma ya ci da asibiti na'am ويفرض له مع الولد الذكري أو ولد بن السدس wa yufradu lahu sudus wato ana yanka wa mahaifi kashi ɗayan shiddar dukiyar ɗansa ma'al waladi idan ya zamanto ɗan nashi wanda ya faɗi ya rasu yana da kwai ɗa azzakari wannan ɗan namiji ne ba mace ce ba ce aw waladi libni ko kuma ya zamanto yana da kwai jika ɗan ɗa namiji to a wannan lokaci kai tsaye idan mutum ya rasu gashi yana da kwai ɗa na tsatso uban shi da rai to a wannan lokaci mahaifinsa shi yanzu babu zancen ya ci da asibiti kawai abin da ɗan shi ya bari in ya kai miliyan goma za a kasa ta gida shidda ce idan aka kasa ta gida shidda to yanzu uba za a bashi kashi ɗaya ne in aka bashi kashi ɗaya in daga shi sai ɗan ɗan sai ya ɗauki kashi biyar gabaki ɗaya ya tafi da ita Mm.
إن لم يكن له ولد Mm.
ولا ولد بن Mm.
وجب للأب السدس to shi kenan idan ya zamanto a cikin gadon yanzu wanda ya faɗi ya rasu shi yaron ba ya da ɗa ba ya da jika ba ya da ɗa namiji ba ya da jika amma yana da ɗiya ta mace to yanzu furida lil'abi as-sudus wato sai a fardanta kashi ɗayan shidda ga mahaifin wato sai a raba dukiya gida shidda a baiwa mahaifi kashi ɗaya wannan zai ci da farali kenan
ووضيع من, شك... من شركه مم.
من أهل السهام سهامهم ثم كان له ما بقي to shi kenan wa uɗiya man sharikahu min ahli sihami sihamahum sai a baiwa waɗanda suka yi tarayya da mahaifin waɗanda suke tare da shi min ahli sihami daga cikin ma'abuta rababbuka sai a ba su rababbukansu sun makana lahu ma baƙiya sannan kuma sai ya zamanto dukkan abin da ya yi saura in har wani abu ya yi saura to sai ya zamanto na mahaifin ne misali mutum ne ya faɗi ya rasu mahaifiyar shi da ranta sannan kuma mahaifin shi da ran shi amma kuma yana da ɗiya mace guda ɗaya yana da mata ɗaya to yanzu wannan ɗiyar mace gadonta shine za a bata nisfi kashi ɗayan uk- kashi ɗayan biyun dukiya No.
za a kasa dukiya gida biyu ne a bata kashi ɗaya fa in kanat wahidatun falahan nisf wato ita ta ci rabi sannan kuma wali wali abawaihi li kulli wahidin minhum sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth to kaga idan ya zamanto ita mace diyar shi ta tsatso za a bata sudusi za a bata nisfi kuma shi kuma mahaifi yanzu ana abin da za a bashi shine za a bashi sudusi uwa ita ma za a bata sudusi to misali mu kaddara a ɗauki dukiyar a kasa gida 24 rabin gida 24 nawa ce sha biyu to yanzu kashi goma sha biyu za a bai wa ɗiyar shi ta tsatso sauran kashi na kashi sha biyu to gida ashirin da hudu idan aka ce a raba wa mutum shidda shi nawa nawa za a yi Mm, mm. Wani hudu go to shi kenan yanzu a kashi sha biyu da ya saura sai a baiwa uba kashi hudu a baiwa uwa kashi hudu yanzu matar shi ita kuma abin da take bukata tana bukatar sumuni kashi nawa ya saura kashi hudu ya saura to takwas takwas sau uku nawa za ta baka 24 to yanzu wannan matar tashi sai a ɗauki kashi uku a bata sauran kashi nawa eh sauran kashi ɗaya idan aka ɗauki kashi ɗayan wannan yanzu da ya saura uwa an ba ta kashi hudunta na farali uba an ba shi kashi hudun shi na farali a matsayin sulusi da ya ta tsatsa an ba ta kashi goma sha biyunta a matsayin nisufi mata an ba ta kashi ukunta a matsayin sumuni yanzu akwai kashi ɗaya da ya saura to yanzu wannan kashi ɗayan da ya saura shine za a bai wa mahaifi shine fama baƙiya da abi wato idan har wani abu ya yi saura sai a bai wa mahaifi sai a bai wa baban shi saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce alhiqul fara'ida bi ahliha kuma baqiya fali aula rajulin zakarin na'am
walad zakari mm.
jami'ul mali to shikenan malam yace wa mirathul waladi zakar jami'ul mali in kana wahdahu gadan ɗa na namiji wato mutum ne ya faɗi ya rasu ya bar ɗan shi na tsatso kuma namiji ne ba mace ce ba ce to wannan ɗan jami'ul mali zai cinye dukkan dukiyar mahaifin shi gabaki ɗaya za a tattaro a bashi kilallika na sito sito wato da kwantikin shi na banki da gidajen shi wanda ya mallaka kuɗin haya da komai shi za a rakawa in kana wahdahu idan ya zamanto wannan ɗan shi kaɗai ne in ya zamanto mutum ya tara dukiya mai yawa ya faɗi ya rasu ba ya da uwa ba ya da uba to ko da yana da ƴan uwa ƴan uwan shi ba za su ci gadon komai ba matuƙar yana da ɗa an gane ko ɗan in dai namiji ne to ɗa na- namiji ya sha makance ƴan uwa ya sha makance kaka ya sha makance wato jika da makamantansu wanda za su iya cin gado idan ya zamanto akwai ɗan u- akwai ɗa na tsatso wato akwai macen aure da uwa da uba waɗannan su ne za su ci gado na'am
aw ya'khudhu ma baqiya ma ba'da sihami Mm.
sihami man ma'ahu min zawjatin wa abawayn To aw wa- yaddin aw jaddatin to shi kenan au ya khudhu ma baqiya ko kuma yaro ya ɗoki abin da ya saura shi ɗan wannan na mamaci ya ɗoki abin da ya yi saura ba da sihami man ma'ahu bayan rababbukan waɗanda suke tare da shi ba to bayan waɗanda suke tare da shi ma'abuta ci da farali sun amshi rababbukansu min zaujatin na mata wa abawaini da iyaye guda biyu wato yanzu idan ya zamanto mutum ne ya rasu da ya rasu sai ya bar mahaifiyar shi da mahaifin shi da rai kuma sai ya bar ɗa ɗaya da matar shi to yanzu wannan ɗan shi ba irin mace ce bace wanda za a ce za a ba shi nisifi yanzu su sauran su ne suke ci da farali macen aure da farali take ci uwa da farali za ta ci a wannan gurin hakanan uba shi ma da farali zai ci a wannan gurin uwa da uba duka sudusi za a ba su kowa a ba shi sudusi sudusi sannan kuma ita macen aure za a ba ta tsummuni saboda akwai ɗa yanzu abin da ya saura duka za a bai wa ne za a bai wa ɗa ne an gane ko za a kasa dukiya gida ashirin da hudu a fidda kashi goma sha ɗaya uwa kashi hudu uba kashi hudu matar aure kashi kashi uku ya kawar da kashi goma sha ɗaya sauran kashi goma sha uku to kashi goma sha uku duka za a tattara a baiwa wannan ɗan shi kaɗai ya je shi ya sayan da zai da kayan shi aujaddin aujaddatin ko kuma ya zamanto wato ya bar shi wannan mutumin da ya faɗi ya rasu ya bar kaka baban shi ya mutu amma kakan shi da rai au jaddatin ko kuma ya bar kaka wato ko kuma kaka ta mace to anan wannan mas'ala ce wanda malamai sun yi saɓani a kanta saboda shi kaka malamai suka ce wuyansu ɗaya da 'yan uwa akwai lokacin da kaka da shi da 'yan uwa suke yake zamantuwa imma an yi ƙasar ikhwa imma mu ƙasa matal ikhwa an gane ku au yi tsulutsu min ra'asil mali au tsulutsu ma baƙiya wanda insha Allah za mu tarra shi a can shi kaka yana da kwai fuska guda uku a wani gurare to a nan malam ya kawo shi daga cikin waɗanda za su iya cin gado tare da samuwar ɗa saboda shi kaka wato koda ya ɗaukaka da yawa a matsayin uba yake an gane ko kamar yadda muka faɗa a baya can hakanan kaka uwar mahaifi ita ma tana iya cin gadon jikanta idan ya zamanto wato baban shi babaran shi an gane ko na'am wabulul ibini bi manzilati ibini idza lam yakun ibnu wabunul ibini wabunul ibini bi manzilati libini idza lam yakun ibnun wato ɗan ɗa jika a matsayin ɗa na tsatso yake idan ya zamanto babu ɗa na tsatso wato in ya zamanto babu ɗa na tsatso to gabaki ɗaya wannan jika zai zamanto shine asibi bayan an baiwa masu ci da farali rababbukansu to abin da ya saura shi za a tattara a baiwa ya je shi ya ci duki ya ci duniyar shi ya yi wa kakan shi addu'a Allah ya ji kansa Allah ya gafarta mishi tawo فإن كان ابن وبنة فللذكر مثل حظ الأنثيين to fa in ka na bunun wa bunatun idan ya zamanto shi mutumin da ya faɗi ya rasu ba ɗa ɗaya ba ne ya bari ya bar ɗiya ne maza da mata to yanzu bayan an baiwa masu ci da farali rababbukansu to falil zakari mithlu hazzil unsayayn wato waɗannan ɗiya nashi za a raba ne ya tabbata ga namiji za a ba shi kwatamkacin rabon mata guda biyu wato namiji za a ba shi kwatamkacin rabon mata guda biyu misali da, da mutumin ya rasu yanzu ya bar uwa da uba da rai da matar shi yana da ɗiya sun kai guda goma maza da mata maza biyar mata biyar to yanzu da aka zo sai aka kasa dukiya gida ashirin da hudu da aka kasa dukiya gida ashirin da hudu yanzu su uwaye uwa da uba za a ba su sudusi sudusi ne wale abawai hili kulle wahidin minuhum sudus in ma taraka in kana lahu walad an gane ku ita kuma macen aure za a ba ta tsumunu an gane ku fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum idan aka ba su sudusi kashi hurhudu kashi takwas ya huta ita matar aure za a ba ta kashi uku cikin 24 ga takwas ya wuta ga uku ya zamanto sauran kashi goma sha uku to yanzu kashi goma sha uku wannan sai a haɗa shi idan aka haɗa shi sai a kasa shi gida goma sha biyar mazaje guda biyar kowa daga cikinsu zai ɗauki kashi biyu in ya ɗauki kashi biyu maza guda biyar kashi nawa za su ɗauka kina kashi goma sauran kashi nawa kashi biyar to wannan matan sai a ba kowace kashi ɗaiɗai shi ne falis zakari mithlu hazzil unsayayn wato namiji za a ba shi kwatamkacin rabon mace guda biyu na'am وكذلك في كثرة البنين والبنات وقلتهم يؤتون kadhalika jami'al mal جميع المال wa kadhalika fi kasrati albanina wal banat malam yace haka nan za a yi cikin yawan ɗiya maza da ɗiya mata in ya zamanto mutumin yana da ɗiya maza da mata sun kai sattin haka za a raba dukiyar lizzakari mithlu hazzul unsayi wa qillatihim haka nan kuma da karamcin su wato cikin karamcin su in ya zamanto su biyar haka ne namiji ɗaya da mace guda ɗaya lizzakari mithlu hazzul unsayi kashi goma sha uku wannan kawai za su dunkula shi ne su raba shi gida uku in suka raba gida uku ita ta ɗauki kashi ɗaya shi ya ɗauki kashi biyu ya ritsuna kazalika jami'al mali yace yana suna gajewa kamar haka nan dukkan dukiyar gabaki ɗayanta su raba a tsakankanin su namiji a bashi kwatamkacin rabon mace guda biyu أو ما فضل منه بعد من شركهم من أهل السهام aw ma fadala minhu ko kuma abin da yayi saura na dukiya ba'ada man sharikahum min ahli siham bayan waɗanda suka yi tarayya da su daga cikin ma'abuta ci da farilla wato bayan waɗanda suka yi tarayya da su daga cikin ma'abuta rababbuka bayan sun amshi rababbukansu to yanzu abin da ya saura shi kenan sai su raba a tsakankaninsu Mm.
وابن لبني كلبني في في عدمه فيما يرثه ويحجبه to shi kenan malam ya ce wabunu libni ɗan ɗa jika matsayin shi ka libni tamkar ɗa na tsatso yake fi adamihi cikin inda babu ɗan na tsatso fi ma ya ritsu wa ya hajubu cikin abin da ɗan yake ci na gado da kuma abin da yake sha makancewa dukkan wanda ɗa na tsatso yake iya sha makance shi to inda babu ɗa na tsatso sai jika to jikan wannan yana sha makancewa kuma inda ɗa na tsatso duk abin da yake ci na gado inda ya kaɗaita da aka ce yana cinyewa dukkan dukiya ga baki ɗaya to haka nan shi ma jika in ya kaɗaita yana cinyewa dukiya ga baki ɗaya alhamdulillahi wallahu ta'ala a'lam